بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara bayyana godiyarmu da farin cikinmu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yabo a gare shi, wadda ya kaddari sake zamanmu a wannan majalisi namu mai albarka a wannan rana ta Alhamis, 21 ga watan Sha'aban, hijira alif da ɗari hudu da talatin da takwas, wadda kuma ya zo daidai da goma sha takwas ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda muka saba a wannan almuru muna karanta littafin ahalari walafar al'allamatul lugawi al'imam abdurrahman al'akhdari al-maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a wannan masallaci na al-burhan muna karatu a fasalin sujadar rafkanuwa a karatunmu da ya gabata a wancan sati mun yi magana kan ita kanta rafkanuwa da kuma yanayin sujada da ake yi wa rafkanuwa ko ta kafin sallama ko ta bayan sallama mun ambaci abin da yake sanadin sujada bayan sallama shine daɗi a sallah kamar yadda muka ambaci abin da yake sanadin sujada kafin sallama shine rage a sallah har ma malam yace wanda yayi rage ya ƙari to shi kuma sai ya sujada kafin sallama wato an rinjayar da bangaren rage sannan malam ya ambata mana ba a sujada ta kafin sallama wato ƙabli sai in gabarin sunna biyu ne isama amma sunna ɗaya ce babu sujada gabarinta in banda sirrantawa da bayyanawa wannan kuma sunnoni ne masu ƙarfi barin sirrantawa yana jawo sujada kafin yana jawo sujada bayan sallama barin bayyanawa yana jawo sujada kafin sallama yau za mu tashi a yadda malam ya ce wa man takallama sahiyan sajada ba'da salami wanda yayi magana sahiyan yana mai rafkanwa sajada ba'da salami yayi sujuda bayan sallama yin magana a sallah ya kasu kashi biyu ko dai magana don gyaran sallah ko kuma magana don wata bukata daban wacce ba ta da alaka da gyaran sallah domin sallah gaba ɗayanta an gina ta ne akan karatun alkur'ani da zikiri in an ce magana shine magana ta mutane da suka saba a tsakaninsu. Annabi sallallahu Alaihi wasallama yana cewa inna hadihi salata la yuslihu fiha shay'un min kalamin nas innama hiya takbiru wat tasbihu wa qira'atul qur'an wannan sallar baya kamata bata iya daukan wani abu na maganganun mutane kadai abun da ke a cikinta kabbara ne da tasbihi da karatun alkur'ani sai zama magana daban zikiri daban haka abin da sallah ta kunsa na furuci ana ce masa zikiri ba a ce masa magana zikiri ne da karatun alkur'ani ko dai kabbara ko tasbihi ko hamdala ko karatun alkur'ani waɗannan su ne zikirori nau'e-nau'en zikiri da kusalla ta kunsa to in ka fita daga wannan fannin ka shiga wani fanni daban na maganar mutane to sallah ba ta jura shine la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas duk wani abu na zancen mutane bai yiwuwa a wannan sallah to magana da mutum zai a cikin sallah muka ce ta kasu kashi biyu ko dai magana ta gyaran sallah ko kuma magana da bata shafi gyaran sallah ba idan magana ta gyaran sallah ce to matukar wadda ya yi wannan maganar ya yi maganar ne gwargwadon bukata kuma ya yi ta ne bisa maslaha to wannan magana ta zama afuwa kamar yadda ya faru a lokacin manzan Allah sallama da ya yi sallama daga raka'a biyu a sallah a zahar ya tashi ya fita sai wani sahabi ya bishi ya ce ya ma'aikin Allah shin an rage sallah ne ko kuma kamanta ne sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce ko ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo masallaci ya tambayi mutan cikin masallaci ya ce a sadaka dul yadaini wannan dulyadaini wadda muke cewa dulyadaini mai dogin hannaye din nan ya yi gaskiya ya ce raka abi muka yi sallama masallaci suka ce eh ya yi gaskiya suka ba da shaida sai manzo Allah sallama ya ce to a tashi a cika ta sauran sallah ya juya ya kabbara mamu suka yi kabbara ya yi raka abi da suka rage ya yi sallama ya yi sujada guda biyu bayan sallama to wannan magana da aka yi ta gyaran sallah ai sallah ba ta ƙare ba tunda cika ta ta aka yi ba sake ta aka yi ba kenan a cikinta aka yi maganar tambihin da zuliya daini ya yi ya yi ne ya san sallah ba ta ƙare ba ya san yana cikin sallah amma yi wannan tambihin ya ma'aikin Allah an rage ne ko kamanta ne magana da Annabi sallama yayi magana ce ta neman maslaha game da sallar kuma har gobe wannan yana nan idan ma mu suka ce wa liman subhanallah liman bai faɗaka ba subhanallah bai faɗaka ba ya sallame abunsa ya tashi kuma zai tafi ko yana zaune to babu laifi don wani ya ce gafata malam ba mu gama sallah ba fa shi kuma liman babu laifi dan ya ce jama'a haka ne ba mu gama sallah ba raka'a nawa muka yi daga raka'a biyu kai sallama to shikenan sai ya tashi sai a tashi sai a ci gaba wannan maganar da aka yin ta zama afwa idan aka cika ta sallah sai a yi sallama sai a sujada ba'adi wato bayan sallama in an kammala ba'adi shikenan wannan ba'adin da aka yi saboda an yi wa sallar ƙari ƙarin me ƙarin sallama ai sallamar da yayi ba a gurin sallama ba ne kuma sallama a sallah rukuni ne ya ƙara ƙaton abu a cikin sallah a can ƙarshe da aka je aka yi sallama ita ce asalin sallama wannan wacce aka yi sallama ce ta daɗi da haka sakamakon wannan sallama da aka yi ta daɗi sai aka yi sujada ba'adi ta wannan ƙarin da aka yi amma waccan magana da aka yi ta zama afuwa to amma ana maganan ne kadai don maslahar sallah don maslahar sallah haka inda zai miƙe ta biyar maimakon abin da malam zai gaya mana nan gaba cewa in ya miƙe ta biyar wadda ya san ta biyar ce ya zauna wadda shi ma yake da hali irin na liman shi kuma sai ya miƙe. To idan har ya tabbata cewa kun san ta biyar ce kuma ya tafi yake yi, to babu laifi idan wani ya ce masa gafata malam ta biyar ce shi kuma idan liman ɗin ya ce haka ne wannan ta biyar ce ba laifi sauran mamus ce eh ta biyar ce sai ya dawo ya zauna wannan afuwa ce gyaran sallah haka yana faruwa to amma idan maganar ya zama na ba ba bukatarta ba sai da ita a samu gyara a sallar ba ba sai da ita ba a samu gyara a sallar to ba za a yi ta ba misalin labarin da ake bayarwa wani liman yana sallah da ya kammala fatiha sai ya so ya karanta wata sura amma sai ya kasa tuno sura kuma maimakon ya nemi wata sura kuma daban ba dole sai waccar ba wani irin liman ne in ya kammala fatiha a ce wai yana jiran wai wata sura ta zo masa sai ita zai yi kowace ma sura ce ai kowace ta zo a yi mana to amma sai yana tambaya menene sunan matan nan a yaro na gidan na gidan suwa ne sai aka ce masa mudansiru sai ce aha ya yi wal mudansiru sai kawai ya ci gaba yana neman mudassir da ya za a angwar akwai yaro mai mai sunan surar da haka sai ya cike sunan yaron kawai to kaga wannan ba ba magana ce wacce take sallah take bukatar ta ba da haka wanda shi da tadi duk hukuncin su daya wani kuma tambayar sunan wata yayi aka ce masa aka ce masa marka yace aha marikariya to marikariya amma magana wacce ba ba ta gyaran sallah ba mutum yana sallah sai ya yi ta to wannan magana malamai sun kasa ta kashi biyu ko dai ya zama ta tsawaita ko kuma ya zama kaɗanci wannan ana maganar rafkanuwa amma wadda ya yi da gangan kowace iri ce sallarsa ta ɓaci da gangan ko ce ya yi na'am an kira sunan sai ce na'am yana sallah kuma da gangan ya sai yana sallah ta ɓaci don haka ba a kansa muke magana ba muna magana akan maganar rafkanuwa wadda ya yi magana da rafkanuwa a cikin sallah ya manta yana sallah ya shagala daga sallar ya shiga wani sha'ani daban sai magana ta zo masa sai kawai ya yi magana ko ana tambaya ina wane sai manta yana sallah sai ce yana ɗaki sai tuna yana sallah to idan magana ba ta tsawaita ba to babu komai a kansa amma idan magana ta tsawaita idan magana ba ta tsawaita ba kai shi ne sai sujada bayan sallama idan magana ta tsawaita to sallah ta ɓaci ina wane shi yana ɗaki sai tuna sallah yake sai ya ci gaba da sallarsa to sai ya ba'adi ina wane yana sai tuna yana sallah sai ya ci gaba da sallarsa sai ya ba'adi maganar ba ta yi tsawo ba amma aka ce ina wane ce ɗazun nan ya shigo fa nan ɗin har yana tambayan su kamilu kuma ban sani ba ko ɗaki ya shiga ko kuma juyawa ya fita amma duk ka fara bincika ɗakin tukunna haka wannan magana ya abu na kuma duk yana sallah ta ɓaci to shine ma'anar wa man takallama sahiyan wanda yayi magana da rafkanuwa wato yak kaɗan sajada ba'da salami ya sujada bayan sallama ومن سلم من ركعتين ساهيا سجد بعد السلام wanda yayi sallama daga raka'a biyu yana mai rafkanuwa ya sujuda bayan sallama wannan shine irin rafkanuwar da manzo Allah sallama ya taba yi wa da muka ambace da dazu yawa sallama daga raka'a biyu da rafkanuwa wannan yana cewa inda gangan ne ta ɓaci da gangan yana raka'a biyu sai ya sallama a sallah mai raka'a hudu ta ɓaci amma inda rafkanuwa ne mantawa yi sai ya sallama yana yin sallama sai ya tuna to sai ya yi sujada bayan sallama to amma anan ba bukatar gashi malam bai ambata maka komai ba in banda sujada bayan sallama wannan ya nuna kenan ba za ka ƙarasa ta ba eh ku duba nan malam yace wa man sallama min raka'ataini wanda yayi sallama daga raka'a biyu sahiyan da rafkanwa sajada ba'da salami yayi sujuda bayan sallama ma'ana kenan wannan sallamar da yi ta raka'a biyun sai ya sujjada bayan sallamar? A'a, ba sai ya cika, amma mala anan bai faɗa ba. To, anan ana so ka fahimci cewa akwai waɗansu abubuwa da a shari'a, wato, ba bukatar sai an ambace su saboda kai ma mai fasira ne. Duk abin da yake wajibi ne, ba abin da yake maye gurbinsa sai zuwa da shi. da haka yanzu tun da sauran raka'a biyun nan dole ne to ba bukatar sai an ce maka sauran raka'a biyun nan ka zo da su ba bukata mutumin da aka ce wanda ya sha azumi da gangan a watan ramadana ya yi kaffara misali na baya wanda ya sha azumi da gangan a watan ramadana ya yi kaffara to ba bukatar a ce maka ya rama ba bukata me yasa dama yana kansa wannan azumin da ya karya din yana nan a kansa da haka yanzu za a gaya maka hukuncin barnar da ya yi ne amma wannan azumi kan dama a yana kansa yana daga cikin matsalar kuma da mutane ba su gane ba dalili ya sa zan magana a kanta idan malamai suka ce idan mai ciki ta sha azumi ko mai shayarwa ta sha azumi su ciyar sai wasu su ɗauka cewa ba za su rama ba, ba haka ba ne, ciyarwa daɗin hukunci ne aka samu, daɗin hukunci ne aka samu akan wadda aka sani, gini akan wadda ka sani. To shari'a tana da wannan usulubin, mu dinga sa hikimarmu da basiranmu a cikin karatun shari'a, shi sa sanin ƙa'ida da sanin sirrin shari'a yana taimakawa mutum. akwai maganar da za a yi ba bukatar sai an zo ana ce maka a'a sai kayi kaza sannan kai kaza gashi dai anan malam yace wadda yayi sallama daga raka'a biyu yayi sujada bayan sallama sai bai ce mana ya cika ta raka'a biyun ya zo da raka'a biyun kuma ya sujada bayan sallama sai bai ga mana haka to kar ka tafi ka je ka ce a to ai gashi nan a karatu idan mutum ya sallama daga raka'a biyu shikenan kawai sujada ba'adi zai yi kawai shikenan ya ya gama sallarsa ba haka bane sai ya zo da biyu wani ya taba tambaya na yace annabi sallama yana cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara kawo shaida yana kan mai ƙara rantsuwa kuma tana kan wanda ya yi musu wai suna tattaunawa da wani sai ce masa ai yadda ake yi duk wanda ya zo ya yi ƙara sai ya kawo shaida bayan ya kawo shaida kuma shi kuma wadda aka yi ƙara sai ya rantse sai na ce masa a ba haka ake nufi ba ana nufin wadda ya kawo ƙara zai kawo shaida idan wancan ya yi musu idan ya kasa kawowa shaida sai wancan ya rantsuwa shi kenan ya tafiyarsa sai ce to wai yana son a faɗa masa a ina ne aka yi wannan bayanin sai na ce masa to kafin na faɗa masa a ina aka yi bayanin ya fahimta cewa akwai abubuwan da kwata-kwata malamai ba sa ɗauka cewa akwai bukatar sai sun gaya maka sai sun ma bayaninsa akwai abin da malamai ba sa ɗauka cewa akwai bukatar sai sun maka bayaninsa gani suke yi kawai abu ne a fili abu ne a fili ba sai an ma bayaninsa ko sai an gaya maka shi ba shi san su tashi magana su kansu su yi ta kawai su ci gaba da da magana su ba bukatar su tsaya suna dogon surutu a kai almuhim irin wani abubuwan suna nan da yawa wanda zaka samu sai ka je wajen sharhin hadisin ka gama karanta sharhin sai ka samu cewa ba a yi wannan maganar ba za a ci gaba da magana ne kawai akan shaidu a yi magana akan rantsuwa amma baka ga an ce maka amma sai idan an kasa kawo shaidu sannan a yi rantsuwa sai ka ga ana faɗa ɗin amma jifa jifa waɗansu wurare saboda ana ganin cewa to ai wannan kan sanannen abu ne idan to idan idan har ka sa wannan ya kawo shaidu ka sa wannan ya rantse to za ka yi da za ka yi ka gani ka gona ya nuna cewa ashe ashe inda kai ma za ka nutsu za ka cewa hakan ba zai yiwu ba wannan ya kawo shaidu ya kawo eh shaidu sun tabbata sai ka ce to wancan ma ya rantse ya ce ina bin wani dubu biyar ya ce ba ka ya ce ba ba abinsa haka ce kawo shaidu suka zo shaidu suka zo su ce lalle yana bin sa dubu biyar ya bashi bashin dubu biyar da suka tabbata ya bashi bashin dubu biyar sai shi kuma ya ce to ka rantse bai baka bashin dubu biyar ba sai ya rantse bai bashi bashin dubu biyar ba to ya za ka yi to amma yaya kake gani idan ya kasa kawowa shaidu akan ya bashi bashin dubu biyar ya kasa babu shaidu sai aka ce wancan to shi ya rantse akan bai bashi bashin dubu biyar ba idan ya kasa kawo shaidu sai aka ce wancan to ya rantse akan bai bashi bashin dubu biyar ba sai ya rantse akan baya bin sa bashin dubu biyar me zai biyo baya shine je ka abunka wa man sallama min rak'ataini wanda ya sallama daga raka'a biyu sahiyan da rafkanuwa sajada ba'da salami yayi sujuda bayan sallama wa man zada fi salati raka'atan wanda ya karin raka'a guda a cikin sallah aw raka'ataini ko ya karin raka'a biyu a cikin sallah sajada ba'da salami yayi sujada bayan sallama wannan idan sallar idan sallar mai hudu ce ko mai uku kenan amma kamar sallar asuba mai biyu to in mutum ya ƙara mata biyu to ya ƙara kwatankwacin ta kenan hukuncinta yana gaba wa man da fi salati mithlaha batalat wanda ya ƙara wa sallah kwatankwacin ta ta ɓaci ko da rafkanuwa ne wace irin rafkanuwa ce kai asuba raka'a hudu du kana mantuwa kai azhar raka'a takwas kana mantuwa suka ce magariba ba za ta ɓaci ba sai ka ƙara mata hudu wasu suka ce a ko iya ukun ka ƙara wasu suka ce idan mutum ya raka a biyar a magariba ta ɓaci almuhim ƙazamin ƙari a sallah yana nuna wato shagaltuwar mutum daga sallar kuma idan mutum ya ƙara wa sallah abin da ya kai yawanta babu shakka ya mata lodin ya yi yawa kamar ya yi sallan ne sau biyu kenan a matsayin ɗaya ba abin da ya kamace shi sai lalacewa to kun ga yadda addinin Allah yake kun ga inda a ce mai yawa Allah yake so ko kuma ka daɗe kana yi Allah yake so to da sai a ce ai wadda ya ƙara wa sallah yawanta ya samu lada biyu saboda ya yi ta ya ƙara yin ta, amma saboda ba haka Allah yake so ba, sai zama wadda ya ƙara wa sallah raka'a ɗaya sai ya yi ba'adi, wadda ya ƙara mata raka'a biyu in mai hudu ce ko mai uku sai ya yi ba'adi, wadda ya ƙara mata hudu in mai hudu ce ko ya ƙara mata biyu in mai biyu ce ko ya ƙara uku in mai uku ce, to ta ɓaci, maimakon a ce ladan biyu za a masa. sai a ce ta ɓaci to haka addinin Allah yake ku yi kiyasi akan wannan komai ma ku ƙara yadda cewa Allah baya karɓa sai abin da ya bada izini ya yarda da shi idan bai bada izinin haka ba bai yarda da haka ba to idan kai fa ba zai karɓa ba ko yayi kama da daidai duk yadda abin yayi kyau ya tsafta in dai ba haka yace ba to ba zai karɓa ba mutane su kiyaye bid'a saboda cikinta akwai asara akwai wahala ta banza kuma mutum yana ganin cewa daidai yake alhalin kuma baya daidai kuma ba a karba masa malam yace wa man shakka fi kamali salati fi kamali salati atabi ma shakka wa man shakka fi kamali salati atabi ma shakka fihi wanda ya shakka a cikar sallah to ya zo da abin da ya shakkar tasa aha wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi shakka a ragi kamar tabbatar ragin ne faman shakka fi raka'atin aw sajadatin atabiha wa sajada ba'da salami wanda ya shakka a cikin raka'a ko a cikin sujuda to ya zo da wannan raka'ar ko da wannan sujudar wa sajada ba'da salami ya sujuda bayan sallama to wannan malam ya shiga nau'i na uku daga nau'uka na rafkanuwa a cikin sallah wadda karatunmu na wancan sati mun yi ishara zuwa gare shi malam ya ambaci mai ragi ya ambaci mai ƙari da hukuncinsu duka amma bai ambaci mutum na uku ba sai yau shine mai shakka yana shakka akan wani aiki a cikin sallarsa ya yi shi ko bai yi shi ba, ko raka'a, ko ruku'u, ko sujuda, sai ya samu shakka, haka kawai sai ya rikici. In raka'a ce yana tsaye yana karatu sai ya ruɗe, ta biyu yake ko ta uku, ko ya ruɗe ta uku yake ko ta huɗu. to irin wannan ɗayan biyu ko dai ya zama yana nan a ruɗe a rikice ko kuma ya zama yana da wani haske idan yana da wani haske falyata harras sawaba to ya kirdadi ya kirdadi daidai ɗin idan kuma ba shi da wani haske wal yabni ala mastaikana ya gina akan yaƙini me ginawa akan yaƙini idan mutum ya samu shakka a cikin sallah cewa raka'a ta hudu yake ko ta uku sai samu shakka me yaƙininsa me shakkarsa yaƙininsa uku in dai ya samu shakka akan ta hudu ce ko ta uku, to ɗaya yaƙini ne ɗaya shakka, yaƙininsa shi ne uku, shakkarsa shi ne hudu, to ya gina akan yaƙini. In dai ba shi da haske, amma in ya samu haske, to ya gina akan haskensa. Ya samu haske sai ya faɗo masa a ransa, kamar yana tuna fa ya yi tahiya ya miƙe tun ɗazu. kamar yana ganin yanzu nan fa ta hudu ce yake wani abu mai kama da haka sai ya zo masa ya samu haske akan wannan ta hudu ce to ya gina akan hasken da ya samu idan kuma bai samu wani haske ba yana nan dilim to wannan ya gina akan yaƙini me yaƙini abin da yake da tabbacinsa ya ajiye shakkar idan raka'a uku ne da hudu yake shakka to yana da yaƙinin uku yana da yaƙinin ya wuce biyu kenan idan lissafin ya kai shi uku to yana da yaƙinin ya wuce biyu kenan yana da yaƙinin ya kai uku shakkarsa hudu ne to sai ya gina akan yaƙinin sai ya yi sai ya sai sai ya mayar da wannan wacce yake cikin ta zama ta uku sai ya taso sai ya yi ta hudu sai ya sujada bayan sallama me yasa zai sujada bayan sallama saboda ragi bai shiga sallarsa ba idan har ya tabbata cewa wacce ya gina akan nata dama ta uku ce a haƙiƙa yanzu wacce ya ƙaro ta hudu ce zai zama sallarsa ba ƙari a cikinta ba matsala ba'adinsa zai yi ne kawai don shagalarsa ta shakka idan kuma ya tabbata cewa wadda ya gina a kanta ashe ta hudu ce wacce ya ƙaro dinnan ta biyar ce an samu ƙari a sallarsa to duk dai kaga ba zai to shi sa wadda har ya gina akan yaƙini to sai sujada ba'adi ko ruku'u ne ya samu shakka akai to sai ya zo da shi idan ya zo da shi sai ya ba'adi ko sujuda ce ya samu shakka ɗaya yayi ko biyu to sai ya zo da ta biyu sai ya ba'adi saboda idan daɗin ya riga ya yi yanzu wadda ya maimaita ɗin ta zama ƙari idan kuma daɗin bai riga da ya yi ba to yanzu wadda ya yin ta zama cikatan abin da ya rage sai ya zama cikin sallarsa dai babu rage shi yasa zai yi sujada ba'adi to wannan halin mai shakka kenan a cikin sallah shakka ta barin rukuni daga cikin rukunai ko fatiha ya shakkar bari ko ruku'u ko sujuda ko raka'a guda ko sallama duk abin da mutum ya yi shakkarsa matuƙar rukuni na cikin rukunan sallah to zai zo da shi sai ya zo da shi sai ya yi ba'adi wannan shine abin da ya kamaci mai yin shakka to shi sa anan malam ya kawo sai ya ce wa shakku fin nuqsani ka tahaqquqi shakka a ragi kamar tabbacin ta ne wannan kuma shine misalin da muka bayar din wanda yayi shakka a ragi kamar yana da tabbacin yayi ragi ne idan yayi shakka akan bai yi sujada ba to kamar bai yin bane shine yazo da ita idan yayi shakka akan bai yi ruku'u ba yana cikin sujuda sai sai ya samu shakka kai na yi ruku'u kuwa to kawai ya taso daga sujudar ya taso ya dawo tsaye in ya dawo tsaye sai ya ruku'u an fahimta eh ku sani cewa fa shi rukuni da kuke ganin sa a sallah shi rukuni da kuke ganin sa a sallah ɗayan biyu ko dai idan mutum bai yi nisa da barinsa ba sai ya dawo masa ko ko idan yayi nisan da ba hali ya dawo ya tafi cikin wata raka'ar to sai dai fai jefar da raka amma ba yadda za a yi rukuni mutum ya samu shakka akan rukuni kuma ya basar ya ci gaba da sallarsa ya ce zai gyara da sujada ba zai yiwu ba ai sujada kan sai dai idan ka zo da rukunin ne in ka zo da shi to anan ne kuma sai ka sujuda na abin da ka daɗa ko na shakkar da kai don haka idan yana ruku idan yana sujuda sai ya samu shakka ya ji a ransa kamar bai yi ruku'u ba kamar daga karatu ya tafi sujuda to yana sujudan nan zai yanke ta cat ya miƙe tsaye idan ya tashi kuma miƙewa idan ya tashi tasowa daga sujudar ba tasowa zai yi a sunkuye ya kama gwiwa ba saboda ai ba daga ƙasa ake ruku'u ba daga sama ake ruku'u don haka tsaye zai dawo sai ya tsaya car a tsaye sannan sai ya ruku sai ya ɗago daga ruku sai ya tafi sujuda abin da ya yi da ya zama ƙari a cikin sallah sai ya masa ba'adi amma ya gyara sallarsa haka da a ce sujuda ce sai da ya miƙe tsaye ya fara karatun fatiha sai ya faɗo masa a ransa ya samu shakka a'a ina ganin fa sujuda ɗaya na yi to wa shakku fin nuqsani ka tahaqquqihi shakka a ragi kamar tabbas ne yana jin cewa sujada ɗaya yayi yana tsaye yana karatun fatihan nan ko a wace aya yake zai yanke cat kamar an bugi bakinsa zai dawo idan ya tashi dawowa ya rage ya rage ya rage a wane yanayi ya tashi sama idan ya ɗago a sujadar farko ya zauna bai koma sujada ta biyu ba sai ya tsammanin zaman istiraha ya yi sai ya miƙe tsaye to idan ya yanke fatiha tasa ya dawo to zai tafi sujada ne kai tsaye saboda ya yi zama idan kuma daga sujada ne da ya tashi ko zaman bai yi ba sai ya miƙe tsaye idan shakka ta zo masa idan ya yanke fatihar ya tafo to zama zai yi saboda bai yi zama tsakanin sujada guda biyu ba jama'a fahimci wannan sosai zan maimaita idan ya miƙe tsaye yana karatun fatiha sai ya tuna bai yi sujuda ta biyu ba ko ya samu tabbacin bai yi ba ko ya samu shakka domin karatunmu a yanzu yana ce mana shakka ma a rage kamar tabbas ne don haka da ya samu tabbacin bai yi ba da ya samu shakkar bai yi ba duk ɗaya ne sai muka ce tunda sujudan nan rukuni ce to wajibi ne ya katse abin da yake ya tsaye ya dawo don yinta ba shi da gyara sai haka ya dawo don yinta yanzu ya rage masa idan sujada farko da ya yi ya ɗago daga gare ta ya yi zama na tsakanin sujada guda biyu daga nan ne maimakon ya koma sai ya ruɗe ya yi sama to idan ya yi wannan zaman to in ya tashi dawowa zai tafi sujuda ne zai tafi sujada ne kai tsaye saboda ya yi zaman tsakanin sujada guda biyu shi ma wannan farilla ne idan kuma daga sujada ne ta farko ya miƙe tsaye bai yi zaman tsakanin sujuda guda biyu ba to idan ya tuna yana tsaye ya yanke karatu ya dawo to kai tsaye zai zo ya zauna ne sai ya zauna zaman tsakanin sujuda guda biyu sai ya tafi sujuda ta biyu sai ya ɗago sannan ya miƙe sai ya zama miƙewar da ya yi da da karatun da ya fara da sun zama ƙari a cikin sallarsa sai ya sujada ba'adi amma ba ta yadda mutum zai yiwu ya bar rukuni a cikin sallah ya bar farilla a cikin sallah kuma bai dawo ya sake ba sai dai idan ya riga da ya bar raka'ar gaba ɗaya shi yasa da a ce mutum ya zai yi kabarar harama da ya kabarar harama sai kawai ya fada karatun alhekumu ta kaso da ya gama alhekumu sai ya ruku'u da ya ruku'u sai ta faɗo masa a ransa bai yi fatiha ba ko ta faɗo masa a ransa ya samu shakka bai yi fatiha ba to sai ya katse wannan ruku'u sai ya dawo tsaye sai ya karanta fatiha in ya karanta fatiha in ya so ya maimaita sura in ma bai maimaita sura ba wannan ba matsala amma abin da aka fi so ya maimaita sura sannan sai ya ruku sai ya zama wancan ruku'un da ya yi ko wacce tsayuwar da ya yi da farko da wannan ruku'un da ya yi sun zame masa ƙari a cikin sallah sai ya sujada baɗi to haka ne ko ina ka je a cikin sallah in dai abun farilla ne kuma mutum bai yi shi ba ya rage shi ko ya samu shakka a yinsa to zai zo da shi zai katse abin da yake yi ya zo da shi nan gaba a cikin karatunmu za mu iso wani waje yaushe ne mutum ba zai katse abin da yake ya dawo zuwa ga abin da ya bari ba yanzu dai karatun da muka yi shine duk halin da mutum yake ciki idan ya tuna wani farali da bai yi ba ko ya samu shakkar wani farali da bai yi ba zai katse halin da yake ciki ya tafo kai tsaye zuwa ga wannan abin da bai yin ba sai ya zama aikin da ya yi da farko ya zama ƙari a sallarsa sai ya baɗi a nan gaba ne kuma za mu karanta yaushe ne mutum dawowa baya ya wuce masa sai dai ya jefar da wannan raka'ar gaba ɗayanta saboda raka'a ba fatiha babu ita raka'a ba ruku'u babu ita raka'a ba sujada ba ita ko sujada ɗaya ce idan aka rasa waɗannan abubuwan a raka'a to babu ita to yaushe ne za ta faɗi gaba ɗaya sai dai ya ɗora wata a gurbinta za mu zo mu yi wannan karatun daga baya insha Allah mala ya ce wa shakku fin nuqsani ka tahaqquqihi shakka a rage kamar samun tabbacin rage ne mun yi bayani wa man shakka fi raka'atin aw sajadatin wanda yayi shakka a raka'a bai yi ta ba ya samu shakka cewa ya rage raka'a ya samu shakka cewa ya rage raka'a misali raka'a yana zaune na zaman tahiya sai ya faɗo masa a ransa cewa a'a to ai wannan raka'a ta uku ce yana zaman tahiya sai ya faɗo masa a ransa cewa wannan raka'a ta uku ce ko kuma shakka ta same shi anya ko wannan ba ta uku bace kaga idan ya samu tabbacin ta uku ce ko ya samu shakka cewa anya wannan ba ta uku bace me ya kamata yayi na sai kawai ya, bar wannan tahiyar da wannan zaman da wannan tahiyar gaba ɗaya sai ya basu sai kawai ya miƙe shine a tabi ma shakka fi shine a tabiha to ya zo da ita inda ya samu shakka to ya zo da ita ko kuma sujuda ya samu shakka a sujuda ya zo da ita mun yi misalin sujuda a tabiha malam yace a zo da ita to kun ga anan da malam ya ga dama da malam ya ga dama sai ce faman shakka fi raka'atin aw sajadatin sajada ba'da salami wanda ya shakka a raka'a ko a sujada to ya sujada bayan sallama amma anan sai ya rage mana hanya yace a tabiha ya zo da ita da bai faɗa ba ma haka ne karatun dole haka zaka ɗauka sai an zo da ita domin raka'a ta wuce kawai sai a sujada bayan sallama sujada guda a cikin sallah ta wuce a sujada bayan sallama kuma abin da zai ƙara nuna maka cewa sai an zo da ita da yace sujada bayan sallama ai bayan sallama kan ƙari yake sa ai to ya mutum zai bar raka'a yayi ba'adi ya mutum zai bar sujjada yayi ba'adi kaga ba zai yiwu ba me ya jawo ba'adin shine ai yazo yazo ya dawo da abin da bai yin ba sai ya zama abin da yayi da na tsakani lokacin da ya samu shakkar ya zama ƙari a cikin sallah shi ya jawo ba'adin yawwa wa man shakka fi salami سلم إن كان قريبا ولا سجود عليه وإن طال بطلت صلاته ما لا يتي ومن شك في السلام ودي شك أسلم سلم ويسلم إن كان قريبا إذن أقسني ولا سجود عليه ما سجد أكنسا إن دي أقسني وإن طال بطلت صلاته idan kuwa abin ya tsawaita sallarsa ta ɓaci abin nufi a nan mutum ne yana sallah saboda tsaba zulumin rayuwa yana tahiya yana tahiya can sai ya ji shi yana can sai ya ji shi yana Allahumma anta salamu minka salamu tabarakta اللهم لا مانع لما أعطيت ويجي شينا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ويجي شينا سبحان الله سبحان الله سبحان والحمد لله والحمد لله والحمد لله الله أكبر الله أه. سيدنا جنان ويا يسلم أفوا ya ji shi a cikin azkar na bayan sallah kuma shi ba zai tuna lokacin da ya sallama ba kai anya na yi sallama kuwa shine malam yace sallama to a lokacin ya yi sallama kawai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya ce wala sujuda alaihi ba sujada a kansa inda ai abubuwan da ya dan faɗa ɗin nan bayan sallah su ma zikiri ne shikenan a battaka a haka ba sujada a kansa amma idan ya tsawaita malamai sukan ɗauki tsawaita a sallah da abu ɗayan abu guda biyu ko dai ya fita daga dukkan shagulgula na sallah ya ya ya ya gama sallah ya gama zikirin bayan sallah ya shiga wasu lamura ko ya ɗauko alkur'ani yana karantawa ko ya shiga wata da'ira ta mitin ta tattaunawa ko kuma ya shiga wani zikiri daban wanda yake so ya yi a masallaci ko kuma ya kwanta zai yi bacci a masallaci ya fita daga sha'anin sallah dai gaba ɗaya ya shiga wani abu daban wannan tsawaita ne bayan sallah sannan abu na biyu fita a masallaci fita a masallaci ko da bai yi zikirin bayan sallah ba sai ya fita a masallaci to malamai suna ɗaukan fita a masallaci wato yana kawo ƙarshen abinan duk wata dama ta sallar mutum to idan mutum har ya kai haka ta faru da shi da ya sallamar bai tuna da wuri ba har abin ya tsawaita ko ya fita a masallaci batalat salatuhu sallarsa ta baci sawa'un tunawa ya bai yi sallama din ba ko kuma a, a, shakka ya samu bai yi sallama ba amma ana akwai wani abu da a ce mutum zai miƙe tsaye sai bayan ya miƙe tsaye sai kawai ya tuna bai yi sallama ba ko kuma ya samu shakka bai yi sallama ba, to sai ya dawo ya zauna, in zai yi sallama, sai ya dawo ya zauna. Wasu malamin suka ce, sai ya ce Allahu Akbar, ya kabara harama, sannan sai ya assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wasu suka ce, a ba bukatar kabara harama, tunda ai bai yi nisa daga sallah ba. yana nan a mahallinsa don haka kawai ya sujada bayansa kawai ya zauna ya sallamarsa ya zauna ya sallamarsa ya sujada bayan sallama tunda hatta kai ga yanzu ya miƙe tsaye sai ya sujada bayan sallama shine kawai ya abin da zai yi to anan tambihin da nake shine wanda ya miƙe a tsaye sai tuna bai yi sallama ba ko ya samu shakka bai yi sallama ba to hawa a tsayen zai rafka ta ba kare na tsayin ya ce a hau assalamu alaikum wa rahmatullah wannan kuma zai kai mu zuwa ga wani tambihi da za ka ga waɗansu mutane suke mutum idan yana akwai wadda idan yana sallah ana cikin sallah a sahu sai ka ji yayi assalamu alaikum assalamu alaikum sai ya fita a sallah a sahu kuna kukan ga haka a sallah eh yana tsaye a cikin sahu fa sai ka ji yayi assalamu assalamu sai ya zare sai ya fita sai na rasa wannan assalam assalam ɗin nan ne me ya fi da shi me yiwa alwala ce ta karye to idan alwala ta karye sallama ta me kai da ba ka da alwala a me za ka yi wa sallama ai sallah kan kafin kai sallama ma ta yi nisa da rabuwa da kai ai ta yi nisa idan kuma mutum ba alwalar ce ta karye ba tunawa ya yi sallar don haka yanzu ya fasa yin wannan ko ya tuna ashe bai yi azahar ba yanzu la'asar ake ya yi kabbarar la'asar sai tuna ashe bai yi azahar ba don haka sai kawai ya yanke shawarar fita daga sallar don ya je a zahar ɗinsa, ko yanke shawarar fita daga sallar tun da ya riga ya yi. To wannan niyyar tasa da take ransa, wadda ta hukunta masa fita daga sallar ita ce ta fita shi, kafin ya wani sallamar ma ya fita, saboda niyya ba a yanke ta, da zarar ka yanke niyya ka yanke aiki. kisa sharaɗi ne na niyya na niyyar aiki kowane irin aiki istishabun niyya abota da niyyar yadda ma kana tare da wannan niyyar taka tsiwal al'amal tsawon wannan aikin har ya kare in azumi ne tun da gari ya waye kana tare da wannan niyyar har rana ta faɗi ka yadda ka zaɓi ka rayu wannan rayuwar ta yin azumi daidai da ɗai aka san wani lokaci ka ji cewa ka fasa ka ji cewa ba za ka yi ba to ka karya niyyar niyyar da ta karye aikin ya karye da haka ba bukatar sai ka yi sallama ko alwala kake sai da kai nisa kana shafar kai sai ka ji a ranka tuma ba sallah zan yi wa ma alwala me nake me zan yi ne kawai ba wani bukatar alwala nan ma sai ka yanke shawarar ba za ka alwala ba shikenan ta karye da za ka dawo ka yanke shawara au ashe ma dai zan yi nafila ko ashe ma dai ban yi la'asar ba ba za ka ci gaba ba sai dai ka dawo ka sake daga farko niyyar fasa wannan da kai ta karya ta to mutane su fahimci yana abubuwan guda biyu idan mutum mai sallah ne yana cikin sallah sai alwalarsa ta karye to ya sani cewa wannan sallamar da ya yi assalamu alaikum wai zai fita a sahu a banza ya yi ta bai samu sallar ma a wajen ba idan kuma ba, ba karyewa ta yi ba wani dalili ne irin wanda muka ambata ya faru kawai yanke shawarar zai bar sallar ya zaɓi ya bar sallar ya fita a sallar to niyyar fita daga sallar ita ce ta yanke masa sallar da haka ba ma bukatar ita ma ya mata sallama ta masa sallama tun kafin ya mata da ya yanke ta da niyya kamar yadda niyya ta kulla ta haka niyya ta yanka ta an fahimta sannan abu na uku wadda ya sa na yi wannan tambihin shine ita niyya sharaɗi ne a zaune ake yinta ai sallama subhanallah sallama sharaɗi ne a zaune ake yin sallama to me ma'anar sallama a tsaye kaga wannan bawan Allah da har yanzu mun tare shi ta kofofi guda uku ta yadda zai fahimci cewa to ba ma'anar ma kawai ya ce wani assalamu alaikum zai fita daga sallah kawai ya malam ka juya kanka fice wakka amma sallama ba ta da wani amfani in za a yi ta ma ita a zaune ake yin ta da a ce mutum zai tuna bai yi sallama ba bayan ya tashi ya tsaya to wajibi ne ya dawo ya zauna ya yi sallama a zaune saboda zama gwargwadon sallama farilla ne mun yi da ku a cikin farillan sallah zama gwargwadon sallama farilla ne ta haka dawowa zai iya zauna sai ya yi sallama a zaune sai ya sujada bayan sallama sakamakon ƙarin tsaiwa da ya yi kafin ya tuna wannan sallama malam ya ce wa man jahara fil qunuti aka ne a ok akwai wasu wasi ko to walmuwaswisu yatruku alwaswasata haka ne wala ya'ti bima shakka fihi sawa'un fi ziyadatin aw nuqsanin haka ne walakin to ba ni da shi ne gaba ɗaya ma ya karanta min na ji walmuwaswisu ya turukul waswasata eh min kalbihi ko eh eh mai waswasi ya turukul waswasata zai bar waswasinsa min kalbihi tun daga zuciyarsa zai watsar da waswasin min kalbihi a zuciyarsa wala ya ati bi ma shakka fihi ba zai zo da abin da ya yi shakka a cikinsa ba abin da malam yake nufi a nan abu na farko wasuwasi wasuwasi cuta ce ta shakka shakka idan ta yawa wa mutum ta aure shi shine sai ta haifan mashi wasuwasi wasuwasi shakka ce amma mai yawa ta yadda mutum baya rabuwa da wannan shakka shakka da muka yi magana a baya shakka dai wacce take ta sama dukkan wani ɗan adam lokaci bayan lokaci ka ji shakkar abu amma waswasi shi kuma jinya ce da take samun waɗansu ɗaiɗaiku cikin bayan Allah wadda za ka samu ƙarshe ma zai wahala su yi sallah su idar ba su samu shakka ba to duk wadda duk sallah sai ya samu shakka ko duk alwala sai ya samu shakka ko duk wanka sai ya samu shakka wannan ya zama mai waswasi ya fi ƙarfin mai shakka ya zama mai waswasi to shi wannan jinya ce shi yasa karatunsa da yadda ake mu'amalantarsa da irin hukunce-hukuncensa sun sha bamban da na mai shakka shi mai waswasi ƙa'ida ta shari'a ya turkul waswasata zai bar wasan nan gaba ɗaya ya bar shi wala ya ati bi ma shakka fihi ba zai zo da abin da ya shakkata sa ba ba zai ba manzo Allah sallama yake cewa idan ɗayanku yana sallah sai ya ji wani abu daga duburarsa kamar iska ta fita masa to kada ya fita daga sallah har sai idan ya ji ƙara ko ya ji wari ko har sai idan ya ji iska ko ya ji wari amma wannan abin da ya jin kare waiwaice shi wannan ƙa'ida ce ta addini cewa mutum ba zai biye wa shakka ba mutum ba zai biye wasu wasi ba idan wasu wasi yawa mutum yawa to ba zai biye shi ba mai wasu wasi zai iya yana cikin sallah sai ya ji cewa ya samu shakka bai yi fatiha ba to ba zai sake fatiha ba ai mun yi da ku a baya wanda ya shakka a raka'a ko a sujada ya zo da ita ko to wannan lafiyayye kenan mai shakka ta ɗabi'a irin ta kowa amma mai wasuwasi mara lafiya shi ba ruwansa banda shi wannan karatun shi ga nasa saboda shi shi kowace sallah sai ya yi shakka to in ya ji bai yi fatiha ba ya ci gaba kawai in ya ji bai yi ruku'u ba ya ci gaba ba ruwansa kare dawo in ya ji bai yi sujuda ba ya ci gaba idan a alwala ne ya ji bai wanke fiska ba ya ci gaba ya ji bai shafa kai ba ya ci gaba kawai saboda duk wanda ka same shi da wannan jinyar da zai wanke fiskar ya dawo daga farko ya wanke fiskar ya ci gaba kafin ya kare alwalar sai ya sake jin bai wanke wani wuri ba sai ya sake dawowa sai kaga suna alwala sau biyar sau bakwai sau goma abin tausayi wani kuma wankan janaba ne sai yana yi sai shakka ta zo masa sai ya sake komawa baya sai yana yi sai shakka ta zama sai ya sake komawa baya wannan shine wadda shakka ta aura wannan shine mijin shakka to abin da ya rage shine ba abin da ya dame shi da matarsa ya rabu da ita ba zai zo da shakkar ba sai ya ci gaba kawai da ibadarsa shedan zai zo ya dinga ce masa kake sallah ba fatiha kake sallah ba ba kai fatiha ba fa shi an bashi fatawa a masallaci cewa kar ya karanta ta sai shedan ya zo ya matsa masa ya ce to to tabbas ba kai ba ba shakka ba ne tabbas ma ba kai ba to sai kaga sau da yawa ko waɗanda sai an ba su fatawar sai su kasa bin fatawar sai nakan ce musu shedan ne fa dama jinyarsa ce shedan ne ya sa muku wasu wasi kuma ya ga za ku yi aiki da dokar shari'a sai yake so ya sanya muku yaƙini a zuciyarku cewa ba ku yi ba kuma in kun dawo kun yin ma zai sake zuwa gaba kuna cikin aikin ya sake sa muku wata shakka don haka mai wannan jinyar ya turkul waswasata zai bar waswasin gaba ɗaya waya ati ma shakka fi wala ya ati ma shakka fi ba zai zo da abin da ya shakka a cikinsa ba na'am walakin ya sudu ba da salami sai dai zai sujada zai sujada bayan sallama ko shi kawai ya yadda sallah zai sai ya sujada bayan sallama amma ba abin da ya dame shi da zuwa da abin da ya shakka a cikinsa au fi nukusa ne ko a ko a ƙari ya shakka ko a rage ya shakka to ba bukatar ba bukatar ya aikata kuma sannan in ya idar kawai ba adi zai yi ko ragi ne ko ƙari ne kawai ba zai kawai shi kenan al'amarinsa al'amarinsa ya koma ga Allah sai ya je kuma ya nemi magani wannan karatun yana da muhimmanci ku sanar da mutane shi ku zama kuma masu masu ba da fatawa a kansa makusantan ku masu wannan matsalar ku matsa musu a su dage wajen aiwatar da aiki in sun fara shi kar su maimaita shi su ci gaba kawai sai sun gama wannan ita ce ka'ida ta mai ciwon wasu wasu Allah ya ba mu lafiya gaba daya abinda muka daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim annabi karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala habibihi al-mustafa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujtaba wannan yace mutum ne sallah ta kama shi a wata unguwa irin Kiristan, to ya halatta ya yi sallah a falon gidan? Ya halatta mana, wurin da ake bauta wa wani Allah ne ba a bauta wa Allah a wajen, inda a coci ne, to da bai halatta inda a coci ne to da bai halatta sallah a wajen ba amma idan gida ne ya halatta yi sallah a wajen babu komai wannan ya ce a cikin zaman tahiya hannun dama shimfiɗa shi ake yi ko kuma dunkula shi ake yi wanne ne ya fi daidai da shari'a shimfiɗa shi ake a kan cinya hannaye shimfiɗa su ake yi a kan cinya idan za a yi zaman tahiya ba dunkulawa ba kamar masu yin azumi tun daga rajab sha'aban zuwa ramadan su ma azuminsu ya ɓaci to ƙa'ida mu abin da muka sani a shari'a ibadar da shari'a ba ta yi umarni da ita ba to ba ta da lada wannan shine abin da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jera azumin wata uku Rajab Sha'aban Ramadan ba bai taba yi ba kuma yafi kowa tsoron Allah kuma yafi kowa sanin abin da Allah yake so don haka wannan ba gwaninta bane mutum ne yana cikin sallah sai ya manta da karatun sura kuma har ya kai ga sujjada to malam yaya zai yi anan to ai karatun sura ba rukuni bane cikin rukunan sallah wanda ya manta karatun sura har ya kai sujuda ba zai dawo ba sai ya ci gaba da sallarsa idan ya zo ƙarshe sai ya kabli ya sujjada kabli saboda ya bar karatun sura ya bar tsayuwar karatun sura naka ya bar sunna biyu mutum ne ya shiga wasu wasin azumi yana tunanin ya rama ko bai rama ba, to kuma yanzu in ya ce zai rama azumin kafin Ramadan, to al'ada za ta iya zuwa masa, to yaya zai yi, yaya ku zai yi banda ya rama ɗin, ina ya san al'adar za ta zo ko ba za ta zo ba, wana ba daidai ba ne. daga lokacin da ya samu wasuwasi ko ta samu wasuwasi cewa bata rama ba ai daga lokacin hakkin ramawa ya rataye a wuyanta saboda ai tana da tabbacin ta sha din kan shakkata shine ta rama ko bata rama ba dan haka sai ta ajiye shakkata koma kan yaqininta yaqininta shine ta san ta sha sai kawai ta rama dan haka a yanzu haka ma idan har bata rama din ba to sai ta sai ta aniya ta kama ramawa in ya so idan al'adar ta zo ta tsaya ta jira in ta ɗauke kafin azumi ta ci gaba da ramawa in ba ta ɗauke kafin azumi ba shi kenan bayan azumi sai ta rama amma saboda tunanin za ta yi al'ada bai kamata ya zama dalilin da zai sa kuma ba za ta fara ramawa ba wannan ya ce idan mutum ya yi sha'awar mace da azumi har ya fitar da mazi shin zai rama shi bayan sallah ne ko kuma bai karye ba fitan mazi baya karya azumi sai dai laifi ne mutum da gangan ya tayar wa kansa sha'awa har mazi ya fita masa to amma idan mazi din ya fita din koda da gangan ne baya karya azumi sai dai kuma ya rage wa azuminsa daraja a wajen Allah madaukakin sarki saboda yana daga ma'anar azumi kamewa daga sha'awa niyyar yin azumi idan mutum ya yi ta a daren farko ta wadatar ko kuma kullum sai ya yi to ai ita niyyar azumi guda ɗaya ce azumin ramadan niyya ɗaya ce domin yanzu hakan nan halin da muke ciki yau 21 ga watan Sha'ban dukkan wanda yake raye musulmi yana marmarin zuwa Ramadan ya riga ya san idan Ramadan ya zo zai yi wata yana azumi wannan shine abin da ya sani shine abin da ya yarda da shi shine abin da ya niyyar zai yi haka wannan shi ake nufi da niyya shi ake nufi da niyya da haka ba bukatar mutum wai kullun sai ya yi tunanin cewa gobe zai yi azumi ko ba zai yi ba ai an san ramadan ya shigo kan kawata da ana azumi wadda suke bukatan sabunta niyya shine macen da ta fara azumin tana yi sai jinin al'ada ya zo mata da jinin al'ada ya zo mata ya kwana uku misali sai ya ɗauke to da ya ɗauke ai sai ta sake dawo da ƙudurinta a zuciyarta cewa gobe za ta ci gaba da azumi sai ta sake niyya gobe za ta ci gaba da azumi amma kamar kai namiji ai ba ruwanka da zancen kuma kullun kai niyya tunda ka san Ramadan ya shigo kawai kai kan shikenan kun yi sallama da abincin rana ka sani wannan shikenan shine niyyarka ina halaccin bin sallah a bayan wadda yin sallah a bayan wadda yake karanta salatul fati kuma ya yarda da ita amma fa ya san qur'ani sosai kuma ya iya sallah to ba shikenan ba karanta salatul fati baya hana karban sallah idan liman yana karanta salatul fati dan ka bi shi sallah sallar ka tayi wannan ba zai hana karban sallah ba Allahu alam menene hukuncin matar da ta sha azumin wasu kwanaki a Ramadan kuma ba ta rama ba har sai da wani Ramadan din ya dawo alhali kuma tana cikin danyen jego wadda ba lallai bane ta iya a azumtarsa ba To, ƙa'ida shi ne idan ana bin mutum azumi ya rama kafin azumi ya zagayo, wannan shi ne abin da aka sani, ita ce ƙa'ida a shari'a. Idan mutum ya yi sakaci bai rama ba, da gangan yana da halin ramawa kuma bai rama ba har azumi ya zagayo, to ya yi laifi sai ta tuba wa Allah, bayan azumi ya wuce kuma sai ya rama. Idan kuma da uzuri ne, mutum ya zama bai rama ba tunda azumin ya wuce bai samu lafiya ba ko mace ce tunda azumin ya wuce tana laulayin ciki kuma tana laulayin ciki ta zo ta haihu tana shayarwa ba za ta iya azumi ba har wani ramadan ya zo shi ta kasa to wannan uzuri ne karbabbe sai ta lafta shi da ramadan mai zuwa sanda ta samu dama sai ta rama kawai eh wannan ya ce shekara na ta ce shekara na goma sha uku da mijina ina ce ya ba ni dubu uku na sayi kayan gyaran jiki sai ya yi fushi in yan uwansa suka tambaye shi zai ba su ko nawa ne yana iya ba su to tun baya damuna har yakan bani haushi kuma baya son na yi sana'a in na fara sai ya karya ni da gangan shawara nake nema to bayin Allah kenan eh to za ku shawara ta shine ki yi hakuri shawara ta shine ki yi hakuri shi zaman gidan aure naki kawai kika sani amma ko ina da irin yadda ake yin sa da daɗi ba daɗi haka ake yin sa so ki yi haƙuri me yiwa wannan shine irin mijin da Allah ya jarabe ki da shi ki nemi aljannar ki a wajen Allah kayan gyaran jikin shikenan sai ki haƙura ki bari za a gyara miki take aljanna ki bar wannan din me yiwa ina dan shine dama to shi kenan zai ki bar shi ita ma sana'ar in zai baki abin da zaki ci ya baki abin da zaki sha sai ki hakura ba dole bane kar ki daga kanki hankali akan abubuwan da in kin auna su zaki ga cewa ba su kai auren daraja ba gyaran jikin bai kai auren daraja ba sana'ar ba ta kai auren daraja ba to sai ki yi hakuri idan abu ne wanda kike ganin cewa ana shiga hakkinki ki na auratayya ba hakkinki na aure baya samuwa bai yiwuwa baya samuwa to sai ki samu alwalansa ki koka musu matsalarsa wannan fa sai idan an kai matakin da hakkinki na auratayya baya samuwa amma ba kai wani matakin ba to hakuri shi yafi alkhairi saboda mutum ba zai iya magance dukkan wata matsala ta rayuwa ba in ya toshe wata ma zai samu wata karki ta da rigima a gidan aurenki har shedan ya karanta miki cewa mutuwar auren shine solution ƙarya yake idan shedan ya fara rada miki cewa kawai ki kashe auren shine shine zaman ki lafiya to ƙarya yake miki zai cutar da ki ba zaman lafiya shi ma a cikin mutuwar aure da haka ki yi haƙuri shine gishirin zaman duniya mai haƙuri yakan dafa dutse wata rana zai wuce wannan shine kawai shawarar da zan baki Allahu ta'ala alam na'am alaikum salam tambaya ce mai kyau yace liman ne yana jan mutane sallah sai ya samu shakka a cikin sujada guda biyun nan sai ya samu shakka cewa ɗaya yayi to shin zai dogara da wannan shakkar tasa ne da ya yi ya bi ƙa'idar karatunmu ya koma ya zo da wannan sujadar ko kuma ya yi la'akari da tambihin mamu in ya ji shiru to shi ne ya san matsala kawai a ci gaba da sallah amsa shi ne a'a ba zai biye tambihin mamu ba ba zai biye ba zai biye shirin mamu ba kai shakkar sannan da ya samu to sai ya zo da shakkar sai ya tafi sujadar sai dai idan da ya tafi sujadar kuma sai ma mu duka yaji sun yi ittifaki akan cewa ba ba ba abinan bane ba ba ba ba ba ba eh nam yau wannan ne rafkanwa wannan ne rafkanwa to idan idan hakan din ya sa ya tuno to sai ya dawo idan ku hakan bai sa ya tuno ba sai ya tafi ya sujadarsa su kuma in suna da yaƙinin cewa an yi biyu ba za su kara ba sai su jira shi domin wannan abin ba malakantarsa yanzu idan liman ya samu shakka a sujada shi yana ganin ɗaya yayi mu ma mu a bayansa muna ganin biyu aka yi mu miƙe muna tsaye da ya samu shakka sai ya tafi zai yi sujada sai muka ce subhanallah sai ya ki ya tafi abinsa ya yi amfani da shi nasa ilimin ya tafi sujadarsa ya za mu yi mu za mu tsaya tsaye duk wanda yake da yaƙinin cewa biyu aka yi kada ya kuskure ya tafi ta uku zai tsaya a tsaye ya jira shi sai ya taso ya dawo shi yasa duk yadda aka ma karatun sujadar rafkanuwa dole sai an bar waɗansu abubuwa ba a gaya maka su ba so wannan matsalar ka ta yi kyau sosai abin da ya kamata shine ya yi aiki da ƙa'idar karatu shirinsu ba zai zama hujja ba amma tambihinsu zai iya zama hujja in sun masa tambihi to yana iya aiki da tambihinsu amma idan ba su mata tambihi bai ji shiru to ba zai ce ba ka ai inda a ce ba haka ba ne da za su yi magana a ba zai yi haka ba ba zai haka ba na'am wai me halaccin limancin mai wasuwasi to in ka ce halacci daban fa yawwa halacci ya halatta ya halatta amma ya kamata ce a bai kamata ba musamman a naɗa shi liman a masallaci in ya san shi mai wasuwasi ne kuma shi liman ne sai game da cutar wasuwasi to sai bai wa na'ibinsa shi kuma ya je nemi magani amma idan har ya zama na cewa ɗin bai yi hakan bai yana jan sallar to sallarsa ta yi da mutane ba wani abu a ciki ta yi amma ba haka aka so ba benam ya ce mun yi karatu akan cewa mun kasa masu shakka kashe biyu mai shakkar da yake da wani haske da kuma mai shakkar da baya baya da wani haske sannan sai muka yi magana akan wanda ya shakka akan raka'a ko akan sujuda ko wani rukuni ya zo da abin da ya shakka a cikinsa to wannan shakkar da ake magana ita ce shakka ta biyu wadda mutum ya rude ya rasa wani haske amma idan mutum ya samu wani haske to akan haskensa zai gina kawai eh akan haskensa zai gina yake cewa mun yi karatu akan wadda ya sirranta karatu a wajen bayyanawa zai sujada rafkanuwa wadda ya bayyana a wajen sirranta zai sujada rafkanuwa to akwai wani adadi na ayoyi ne da aka faɗa wadda idan mutum ya kai su idan mutum ya kai wannan adadin shine wannan hukuncin ya kama shi amsa shine eh akwai malamai suka ce mafi karanci aya uku idan mutum ya sirranta abin da ya kai aya uku a wurin bayyanawa ko ya bayyana abin da ya kai aya uku a wajen sirrantawa to wannan hukuncin ya shafe shi ya kama shi saboda la'akari da idan saboda la'akari da da sura mafi karanci a cikin alkur'ani mai girma ko ayat ta uku ne yau la'akari da wannan malamai suka ambaci aya uku shine minimum na adadin ayoyi da mutum in ya bayyana ko ya ɓoye hukunci zai kama shi Allahu alam to sai mu tsaya daga kai ko na'am yace mazi kamar yadda maza suke fitarwa mata ma suna fitarwa amsa shine eh a duk abin da namiji yake fitarwa mace tana fitarwa da dadi eh da dadi saboda mata suna da waɗansu abubuwa kuma wanda maza ba su da shi eh suna da waɗansu ruwaye nasu wadda wadda maza ba su da shi akwai abin da ake cewa rutubatul farj rutubatul farj wannan mata ne suke da shi maza ba su da shi amma suna da mani suna da mazi suna da wadi balle fitsari yawwa Allahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am